to bismillahir rahmanir rahim yau za a shiga farkon littafi littafi sabo tazyinul khitabi fi adab suali wal jawabi wato tazyinul khitab adanta batu ko adanta magana fi adab suali wal jawab a cikin ladubban da suke bayani akan ladubban tambaya da amsa ya ake tambaya ya ake amsa waɗannan abubuwa guda biyu suna da mahimmanci matuƙa a harka ta karatu koyo da koyaswa babu yadda za a yi mutum ya zama ya zama malami bai tambaya ba shi abin nan abin nan istihlalin littafin aka ce min nuril qur'ani daga hasken alqur'ani قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله مدوكاكين سركي ياشي فاسألوا أهل الذكر كتنبي ما أبوتا سني ما أبوتا أنبتو إن كنتم لا تعلمون إن كوبك سني با أهل الذكر مسنا wanda suke da shi sani to ka tambaye su a cikin abin da baka sani ba ar-rahmanu fas'al bihi khabira eh fas'al bihi khabira ka tambayi masani kaga fas'al bihi khabira wannan aya ce ta qur'ani min kunuzi sunnati daga taskokin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam me aka samo da da ke ishara zuwa ga mahimmancin tambaya da kuma ladabi a cikinta قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفس السماء ياتي إنما شفاء العي السؤال إنما أي أبن دا أكسني شفاء العي أي ماجن جاهلشي العي الجهل كمان يد العي كي زوا دا معنى عدم القدرة على الكلام كذوم بذاك إيا مغانا با إيه تو العي نن الجهل إيه السؤال فشيني كي تنبيه in kana cikin wannan ja in kana cikin jahilci kai tambaya za ka kubuta daga cikin ja za ka kubuta daga za ka fita daga cikin jahilci annan su sama ya faɗi wannan ne a lokacin da wata hadisa ta faru a ƙauye inda ba malamai sai yan ba na iya mutum bai da lafiya yana da ciwo a cututtuka a jikinsa akwai cututtuka a jikinsa kamar ka ce gyambo ko ƙuraje shikenan sai janaba ta same shi ya je aka tambaya aka ce to yanzu ya zai yi sai malaman ƙauye suka ce masa ai allan baran sai wanka shi kenan fartasala fama tafihi ne sai mutu nan take aka zo mu manzal sama da labari annan su ne ce qataluhu qatalahumullahu halla sa'alu idh lam ya'lamu innama shifa'u li'i su'alu sai kai Allah ne ma waɗannan mutane sun kashe shi me yasa ba su yi tambaya ba a cikin abin da ba su sani ba ai maganin jahilci shine tambaya idan kana son ka kubuta daga jahilci to kai tambaya wannan hadisi ne sahihi min sanadiq salaf salihi daga cikin abin da aka samo cikin akwati akwatayya ko akwatina na as-salaf salihi magabata na kwarai قال ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود يتشي زيادة العلم الابتغاء أي كابو إلمينا تبتا نيد الابتغاء نيمن إلم ابتغى أي طلب كينا ودرك العلم السؤال sannan yadda ake samun ilimi ya da tambaya ne fata'allam ma jahilta wa'mal bima alimta ka koyi abin da baka sani ba sannan ka yi aiki da abin da ka sani wannan asari ne fasih min khaza'in hikmati daga cikin abin da aka samo daga cikin taskoki na hikima قال الإمام ابن حجر رحمة الله عليه العلم سؤال وجواب إلمي با وانا أبو بني فاشي تنبيا دا أمشا سؤال وجواب ذاكو غني زامو فدي أجباه أشم مقدمة yadda ake da hanya ta karantarwa ta tambaya a tsariƙatul hiwariya a hanya ce ta karantarwa kawai a zuwa na tambaya da amsa min dawawin shi'ir daga cikin abin da aka samu daga cikin diwanonin waƙoƙi qalal farazdaq ash-sha'iru rahmatullahi alayhi farazdaq yace ala khabbiruni ayyuha an-nas innama sa'altu wa man yas'al 'an al-'ilmi ya'lami ala ku bani ala khabbiruni kai ku bani labari mana ayyuha an-nas ya ku mutane innama sa'altu ai tambaya ne wa man yas'al 'an al-'ilmi ya'lami duk mutumin da zai tambaya game da ilimi to sai ya sani in dai kana tambaya to zaka sai bismillahir rahmanir rahim muqaddimatun gabataswa alhamdulillahi alladhi khalaqa al-insana wa 'allamahu al-bayana yabo ya tabbata ga Allah cikakke alladhi khalaqa al-insana wanda shine ya halicci dan adam wa 'allamahu al-bayan kuma ya karantar da shi yadda ake bayani bayanin nan al-bayanu bayanul lisani da bayanul banani akwai bayanin lisan akwai bayani na baki shine mai annutuk kenan ka furta sannan akwai bayanul bana akwai bayani na hannu shine alhattu kenan rubutu kenan waɗannan Allah madaukakin sarki ya madan adam abinda bai masauran halittu ba wannan allamahul bayan ar-rahmanu allama al-qur'an خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام يب صلاتي دا أمنشي ستبت على رسوله كمن زنسى المبعوث بالسنة والقرآن وأن الله تعالى يأيكوشي بالسنة لسنة والقرآن لكم القرآن فيما القرآن أي قراءة كينا كو المقروء أبن كرن كينا وعلى آله وصحبه كما دا إيالنسا دا صحبنسا الذين قاموا مخلصين بتعليم بني الإنسان ولن سكت أيو كما سنة إخلاصي دان كرنتد بني الإنسان ين أدم وعلى كل من سار على نهجه هكذا Allah ya yi salati da aminci taba'an da dukkan waɗanda suka kasance a kan manhajinsa wato tsari na annabi sama wahtada bi sunnatihi da duk kuma wanda ya shiryatu da sunnarsa إلى يوم الدين بإحسان الزوا غانا ساقمكو بإحسان دكوت كعوة أما بعد باين حقا فإن هذا الدين علم والعلم فيه دين للي ونن الدين إلميني سننكم إلمي أتكنس الدينيني ونن قوليني حكيمي نأشر بسب القرضاوي يكي فلا إذ ليس هناك دين دوم باب ونأ الدين شيد منزلة العلم da ya ɗaukaka ya ƙarfafi ya gina matsayin ilimi wa rafa'a darajatal ulama'i kuma ya ɗaka matsayin malamai kal islami kamar musulunci ko akwai su kansu waɗanda ba musulmai ba sun yi shaida akan haka masu hankali a cikin su al'uqala min ghairi muslimina shahidu sun shaida haka ولا يصح هذا العلم إلا بآدابه سنة وانا إلى من أمن سننتي بايا إن كانت تسيل للبنسة فالعلم بلا أدب كالطعام بلا ملح أي إلمي باب لدبي تو كما أبن سنة باقي الشري قد يمكن عقله لكن بلا ذوق زي واتي أما بعد أنه الله قد كساء مدينة شنجي هو gishiri ɗanɗanan fa ake nufi ba wai ka zambaɗa ba yawwa mutum ya je ya zambaɗa to koda na nan Allah shi kyauta liza tamma salafu salihu shi ya sa ma magabata na kwarai suka ba da mahimmanci bi amri ladabi ga lamarin ladabi fil ilmi a cikin ilimi walam yatasahalu fihi qattu ba a ruwaito ko so ɗaya sun yi sakaci game da shi ba وقد روي عن بعضهم أنه قال أي أرويت ودك شمغبا تاما يناتشيوا أدب العلم أكثر من العلم لدب إلم يافي إلم يوا لدب إلم يافي إلم يوا قيم إلمي لدبي تو يافي إلم يوا كدوه فتاغم فإلمي با تو لدب سيافي شيوا هذا والعلم له وسائله ilimi yana da hanyoyi fi ta'alimihi wa ta'allumihi a wajen karantar da shi da kuma koyansa فمن وسائله القديمة السؤال والجواب daga cikin hanyoyin ilimi da daddu wanda aka san su akwai tambaya da amsa wa huma wasilatun qadimatun qidamal insani fi hadha alqawm ai tambaya da amsa tsofaffi ne irin yadda dan adam ya tsufa a wannan duniya yaushe aka haifi yaushe aka halicci tambaya da amsa shekarunsu ne da dan adam in ka ce haka ba kai laifi ba kai ma in a wani kaulin sun girma dan adam sun girma ma adam din ba ɗansa ba sun girme shi tsofaffi ne za mu gani akwai hujjoji akan haka hatta qala annabi sama innama shifa'ul iyyu su'alu ha annabi sama yace kai ba fa wata waraka ta jahilci in ba tambaya ba wal iyyu huwa al jahlu ai al iyyu jahilci ake nufi وقال بعض السلف الصالح wani daga cikin magabata ya ce husnu su'ali nisful ilm saboda nuna mahimmancin tambaya suka ce ai husnu su'ali nisful ilm tambaya mai kyau ita ce rabin ilimi wa qala al imam ibn hajar al imam al ilmu su'al wa jawab kamar yadda muka faɗi a can fa idza kanat hadhihi al wasilatu min al ahmiyati bi makanin idan wannan hanyar ta tambaya da amsa ta kai mahimmancin haka fala budda laha min qawaida taquduha to dole ya kasance akwai ka'idojin da su suke janta ba kawai a sake ta sakiwawa ba wa dawabit tasuduha sannan da dokokin da su za su mata jagoranci wa adabin tuhalliha sannan kuma a samu ladabba wanda za su yi ma wannan hanya ado shi mata kwalliya لهذا أصل علماؤنا رحمهم الله تعالى شي يسامى ما لمن سقى سامد قوائد وسقى إدوجي لهما دسو تنبيا دأمسا ودونوها في كتبهم كما سقى تسكن شيسو أتشل تفنسو ودمجوها سقى تشاقو داسو في آداب طلب العلم أتشل دبا نيمين إلمي وآداب الاستفتاء والإفتاء da kuma ladubban neman fatawa da kuma ba da fatawa kagan an da wajen malaman usulu kenan illa annahu min al'asafi sai dai abin damuwa lam yalqa aktsaru talabati ilmi laha balan lam yulqi aktsaru talabati ilmi laha balan sai dai mafi yawancin ɗaliban ilimi ba su masa ransu su kalli wannan ba فكانوا فاقدين لهذه الآداب والقواعد بنسبة الصفر أو ما يقاربها حسابيا شيء سرق قسم شيء باشد وأن لدبق باشد وأن قائدوجن صفري أمتين صفري باب صفري كوي باب زيرو أو ما يقاربها حسابيا in kuma ba zero ba to abin da ya kusan kaiwa zuwa ga zero me ya kusan kaiwa zuwa ga zero kamar ɗigo ɗaya ko فإنك ترى الغرائب والله ذاك جاء أبو بواكي وتشاهد العجائب كما ذاك شاما ماكي إذا حضرت مجلس علم إذا انقحلت وانا مجلس علم جي وتا وتا وقي وتا أخر بوتو تنبيا من غم كراتون التحفة العراقية تنبيا تجويدي أكي وانفسرة آه نيما نما منتا تنبيا دي amma dai ta tambaya ce aka kwafo ta daga cikin larabci ne aka kwafo shi daga cikin hidayatul mustafidi ila ilmi tajwidi wai da Allah a taimaka a fassara sai na bugu ta kaddaban karanta ba ban ce ma kowa kuma sai yanzu ne nake ba sai yanzu ne kowa aka san dalilin da yasa ban karanta takaddar ba kwalin حيث تجد طلبة العلم عند ذاك سامد ɗaliban ilimi لا يكادون يحسنون السؤال بس كيوت بسية بسية كيوت تنبيا با والعلماء سنن malaman su ahmalu wajib at-tanbih wa mas'uliyyat at-tawjih su kuma sun yi sakaci ba su gyara musu ba su fadakar da su wa mas'uliyyat at-tawjih ba su dora su akan hanya su ce ga abin da ya kamata ku yi domin idan mutum yayi kuskure kamata ya a gyara masa ta hanyar tafi cancanta a gyara masa li'ajili hada saboda haka ne istakhartu Allah ta'ala ne nemi zaɓin Allah fi ta'alifi hada al-bahth al-mutawadi'i domin rubuta wannan ɗan binciken wanda yake na ƙasa-ƙasa irshadan li ikhwani talabati saboda shiryatar da yan uwa na ɗalibai wa tazkiran lil ulama'i kuma da tunatar da malamai ala hadhihi al'adabi akan waɗannan ladibba linutabbiqaha fi hayatina al-ilmiyyati fa nafuza wa nufliha mu aiwatar da su a rayuwar mu ta ilimi fa nafuza mu rabauta wa nufliha kuma dai mu samu babban rabo wa yakuna ilmuna nafi'an ilimin mu ya zama mai amfani wa mubarakan kuma ya zama wanda alkhairin sa zai ta daduwa لأن العلم النافع دومين إلمي مي أمباني هو العلم المأمور بطلبه في القرآن والسنة شين علم دا أكتشي عني ما أتشن القرآن والسنة وهو الذي يسأل الله تعالى وهو الذي يسأل الله وهو هو الذي يسأل الله تعالى تحصيله kuma su ne waɗanda shi ne wanda ake neman Allah ya ba mutum shi wa ziyadatahu kuma ya ƙara masa اللهم إني أسألك علما نافعا الدعاء تاع النبي صلى الله عليه وسلم يا الله إنا غوكونكا كسندني إلمي مي أمفاني وقل رب زدني علما ومن نن الله كما ديبا النبي صلى الله عليه وسلم يشي مسا كشي الله كقارا من إلمي فالله أسأل الله نكي غوكو أن ينير السبيل دي حسكك هنيا ويقوي الدليل كما يسا دليل النظام قفا يكرفي ويشفي العليل sannan kuma ya sa wannan ya zama wanda bai da lafiya rashin lafiya na ilimi ya warke wa yaqbala minna hadha al-juhd al-qalil sannan ya karbi wannan dan kokarin dan kadan da muka yi innahu ala kulli shay'in wakil Allah madaukakin sarki majibinci ne a game da komai wannan ranar 11 ga watan zulqa'adati hijira 1436 rana kuma 26 ga watan Agusta 2015 aka kammala tsaf aka kammala littafin tsaf Allah madaukaki ke taimake mu to wannan ita ce muqaddima wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah